الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة عشرين دا شدا قوة shawwal hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shekara 1444 da ya dace da 16 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara 2023 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin al-wutriyat wanda wannan darasi shine darasi na 49 mun tsaya a shafi na 96 yau za mu tashi a farkon shafi na 97 yake cewa وما صده من نصرة الله لائم فما هو عن نيل المعا فما هو عن نيل المعالي نائم وما زال في نصح البرية دائم ضحوك ولكن عند عندما الدين قائم عبوس ولكن عندما الدين في قبض بأسيافه النصر المبين قد امتطى فإن قصرت فإن قصرت في الدرب طولها الخطى أحلت له كل الغنائم والأطى ضنين بنا أن نكسب الإثم والخطأ ويضحي لدينا واجب الفرد في رفضه تضوع نورا فهو جسم مجوهر عن الله فيما شئت فهو مخبر وما عنده دون الأنام تكبر ضمين لكل الناس بالخير مظهر وبالحق بين الناس قاض ومستقضي وبالحق وبالحق بين الناس قاض ومستقضي لعمري لقد أعلى الألي علاءه ونفسي تمنت أن تكون فداءه نبي أجاب الله فضلا دعاءه ضمين بأن الله يمضي قضاءه فإن كان لا يقضي بحق فمن يقضي a ibn rushaidin ya ci gaba da bayani akan matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayanin sifofi da halaye da ɗabi'u na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce wa mala'imun babu wani mai zargi saddahu da zai kange manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama an nusratillahi daga barin taimakon addinin Allah. Duk abin da yake taimakon Allah ne taimakon addininsa ne, to ba da taimakon, da bin hanyoyi don a tabbatar da taimakon, to idan wani zai zarge shi, wannan ba zai kange shi ya hana shi ba. wani daga cikin sifofi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zargin mai zargi baya damunsa a haƙƙin Allah to wannan ita ce dama duk wani mumini ita ce sifarsa inda ka san cewa abu kaza Allah ya yarda da shi to ba za ka tsaya kana tunanin to ai wani baya so ko wani zai ga laifina ko wani kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu to wannan alama ce na raunin imani da kuma ƙarancin tsoron Allah sai ce fama huwa manzon Allah bai zamo na'imu mai rabkana ba an nailil ma'aliya saboda wazani amma ƙali ma'ali yake amma in aka yi haka baitin sai ya ƙalle fama huwa an nailil ma'ali na'imu baitin sai ya lalace fama huwa an nailil ma'aliya na'imu to ya miƙe to wannan zarura ce shi'iriya fama huwa gashi majruri amma sai aka yi mai nasba fama huwa manzon Allah bai zamo na'imun mai rabkana ba an nailil ma'aliya daga barin samun darajoji maɗaukaka duk wani abu wanda ya tabbata daraja ne kima ne to annabi baya rafkana shine na'imu anan ma'anarsa rafkana tunda dama bacci wani nau'i ne na rafkana ai tunda kaga mai bacci baya wasu tasarrufat waɗanda yake yi lokacin da baya bacci ko wa ma zala manzon Allah bai gushe ba da'imu yana mai dawwama shi ma kamata ya zamo da'iman saboda khabaru ma zala ne to ƙa'ida ya zamo mansuban amma saboda larura to shi yasa sai ya mayar da shi marfu'i wannan duka yana daga cikin abdururatu shi'iriya akan kawo su can a fannin alkawafi a ilmul arut to wa ma zala da'iman ne saboda wa ma zala zala akwai zamiri mustatiri wanda yana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ismu ma zala to labarin shi ne da'im eh to dan kaka ce ya an yi kuskuren na hau a kai ne baka gane ba ko baka nemi ka gane ba to wa ma zala da'im manzon Allah bai gushe ba yana mai dawwama fi nushil bariya dangane da nasiha ga halittu ko yaushe manzo sallallahu alaihi wasallama cikin nasiha yake ga al'ummarsa ga talikai baki ɗaya bahukun manzon Allah mai yawan murmushi ne shi ne ma'ana abuhiku a nan walakin sai dai inda yake dariya inda maddinu ƙa'im a lokacin da ya ga cewa addini yana tsaye yana tafiya normal yadda ya kamata to a wannan lokaci annabi yana murmushi amma idan ya zan ana keta dokokin addini ba a riƙe addini yadda ya kamata ba to a wannan lokaci annabi fushi yake yi sai ce a abusun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mai kame fuskarsa ne ma'ana mai nuna fushi ne walakin sai dai inda maddinu ba dainu ba ne kuskure ne inda maddinu fi ƙabdi a lokacin da addini ya kasance a jimƙe ma'ana ba abin shi yadda ya kamata kowa ya kame hannu ne ba a riƙe tauhidi yadda ya kamata ba ba a riƙe salloli yadda ya kamata ba zakka ma ba a bashe ta yadda Allah ya ce a bayar addini ya zama kamar wani abu wanda an ka jimƙi haka to a wannan lokaci annabi yakan kame fuskarsa babu murmushi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙadim taɓa ga can gaba haƙiƙa ya miƙe ko ya miƙa bi asu ya fihi da takubbansa ko ka ce annasurul mubinu taimako wanda abbayyananne ƙadim taɓa haƙiƙa ya miƙe bi asiyafihi a dalilin takubbansa jam'u saifin wato ta hanyar yaƙi saboda yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sai za an samu nasara bayyananna kuma miƙaƙƙa da ta riga ta miƙe shi ne ma'ana imtaɓa imtaɓa sai ce fa'in idan har alhoto ga ya can ƙarshe ta kubban nan ƙasurat sun ka taƙaita wajen jihadi fi darbe wajen bugun wuyayen kafirai tsawwala hatu manzon Allah zai miƙe su ya ƙara musu tsawo mana suka su ta kubba in suka nuna gazawa to manzo sallallahu alaihi sallama yakan sa musu nishaɗi su ma sai su kama jiki sallallahu alaihi wasallam kullul gana'imi kullu ne ba kulla ba kullul gana'imi dukkanin ganimomi uhillat lahu saboda na'ibul fa'il ne na uhillat an halatta su ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisi wa uhillat liyal gana'imu an halatta mini ganimomi cin ganima wajen yaƙi wala a da kyaututtuka jam'u atiya jam'u atiya doninun manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai kyama ne labazin donin yakan zo da ma'anar kyama alkurhu haka yakan zo da ma'anar albukhulu rowa wa ma huwa ala al-ghaibi bi donin to anan kaga bi ma'ana albukhul annabi baya rowa da abin da yake na wahayi yakan fito da shi ya bayyana shi ga al'umma tun da shi dan aike ne to amma nan ma'anarsa kyama daninin manzo sallallahu alaihi wasallama mai kyama ne bina gare mu anna kasibal isma a ce mun aikata zunubi bai san haka nan annabi baya son ya ga al'umma sana sabo hmm? wal khata da kuma kusakurai da kuma kusakurai sai ce wa yudhi annabi sallallahu alaihi sallama yana kasancewa ladaina a gunmu sai ce wajibal fardi lokacin da wajibin farilla fi rafdi ya zamo abin jefarwa ba a bashi kulawa to lokacin da abin da allah maɗaukakin sarki ya wajabta ya zamo abin jefarwa ba a bashi kulawa to wayudhi yana kasancewa wajibal fardi wato mai wajabta ko wajibin farilla ladaina a gummu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi rafdi lokacin da wajibin ya zamo abin watsarwa al'umma ba sa ba shi kulawa da mahimmanci tabawwa annabi ya bayyana nuran yana haske fahawa jisimun alhali kuma shi gashi gangar jiki ne mujauhar wanda aka kera shi da zinari sai ce muhabbaru abin ba da labari ne ko fahawa shi annabi muhabbaru abin ba da labari ne anillahi ga Allah fi ma ita ga abin da kake so na da abin da ka so ya baka labari to yana neman izini a wurin Allah Allah ya sanar da shi sai ya gaya maka sai cewa ma bai zamo ba takabburu girman kai inda hu a gun manzon Allah dunal anami koma bayan halittu ma'ana annabi baya nuna girman kai ko jiji da kai koma bayan sauran al'umma a annabi mai tawadu'u ne dominin mai lamun cewa ne likullin nasu ga dukkanin mutane mazuhiru manzo mai bayyanawa ne bil khairi da alkhairi duk inda alkhairi yake to yana kokari ya bayyana shi ga al'umma sa'annan wa qadin ba wa qasim bane wa qadin annabi sallallahu alaihi sallama mai yin hukunci ne bil haƙƙi da gaskiya bainan nasu tsakanin mutane wa mustaqadi ko lokacin da zai nemi a yi hukunci to yakan ce a tabbatar da an yi hukuncin nan da gaskiya wannan sinu sinu talab ce la'amri ina rantsuwa da mamallakin raina laƙad tabbas haƙiƙa a'ala al'aliyu maɗaukaki shine Allah a'ala ya ɗaukaka ula'ahu matsayin manzon Allah darajarsa wa nafsi raina tamannat ta yi guri ta yi fata an ta kuna ta kasance fida a fansa ga manzo sallallahu alaihi wasallam nabiyun wani irin annabi ne mai girma ajaballahu wanda Allah ya amsa du'a'ahu addu'arsa fadlan saboda falalar da Allah ya masa. sai ce dominun annabi mai lamun cewa ne bi annallaha haƙiƙa Allah bi zai zartar da qada'ahu hukuncinsa fa in kana to idan har manzo ya kasance la ya qadi bi haƙƙin wani na ganin cewa ai annabi baya hukunci da gaskiya faman ya ƙadi to waye za a samu wanda shi kuma zai hukunci da gaskiya a gaba za a samu ba in har kana ganin cewa to ai hukuncin da annabi zai yi ba zai yi gaskiya ba kamar yadda zulkhuwaisara yake gani to kaga waye zai yi hukunci da gaskiya kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam faƙat haƙiƙa ƙwabba ƙwabba manzon Allah ya yi magani ga makaluman wanda aka yi masa rauni shine makalumu wa abra'a ya warkar da jurhahu rauninsa wa a'lana annabi ya bayyana nushahu nasiha safi kullil bariyati ga dukkanin halittu bai yi wariya ba bai bayyana masashe ya ɓoye masashi ba. Faƙaddama rabbul arshi, Ubangijin al'arshi faƙaddama ya gabatar da ƙidhahu rabon annabi fil fadli wajen falala. sai da ya fara gabatar da shi sannan ya kawo sauran falalolin sauran mutane ko manzanni. sai ce domintu ya ce ina mai shaidawa shine ma'anar domina ana ai shahittu domintu lakum ina mai ba da shaida gare ku la ya hasuru ba mai iya la ya hasuru khalqu madhahu halittu ba sa iya iyakance yabon annabi duk yadda mai yabo ya so ya kai makwara ba zai iya ba kai wala ba adahu ko sashen yabon annabi ba zai iya kawowa ba kai kalla hakan ba ba zai faru ba walal ba'da ko da sashe min ba'di daga sashi ko daga sashi duk wannan taukidi ne ma'ana ko sashe daga cikin sashe ba zai iya ba ko rabi daga cikin rabi ba zai iya kawowa na yaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ya iya kokarin sa sai ce wa man zallazi waye ne wannan da yi sirri mala da zai iya lisafi rairai turda waye shi ko ko turɗar gidanka ɗaya aka ce ka lissafe ta za ka iya wayabtadi da zai fara da bi hasrin nujumi waya ce zai iya lissafe taurari da sama eh adda'irati masu zagaye ma'alijadi tare da hanyoyinsu ko a cikin hanyoyinsu shine alijadi ka ko ka so ka lizabi taurari ba za ka iya ba ajazna mun gajiya ko ya ce darabna ga can gaba uqudan mun sanya wasu ƙulle-ƙulle sai ce fi mahabbati sayyidi dangane da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda wannan ƙulle-ƙullen khatumuha marufinsu hubbu ahmadi kuma hawaye son annabi su haka son annabi kamar wasu yaggwai ne muka samu muka tunƙe muka ɗaure shi sannan marufin kuma muka zo muka yi amfani da hawaye soyayyar ta annabin kuma sai muka rufe yagon ko ƙulle-ƙullen saboda haka khitamu wannan marufi ne alal ahqabi wanda aka yi shi akan zamunna laisa bimunfadi kuma ba a walwale shi ba a karye wannan marfin har abada duk wannan yana ishara ne kan cewa wannan soyayya fa dawwaman maci za ta dawwama za ta dawwama faya mudda'in alhubba ya ku masu da'awan son annabi ya ku masu da'awan son annabi halla me yasa don me tuhajiru ba ku je kuka yi hijira ba me yasa ba ku yi hijira ba ila haramin zuwa ga haramin madina fihi a cikin haramin madina ne alkhawatiru zukata ta ruku take jin daɗi tana haske fadunakum na riƙashe ku ma'ana ku riƙa fal'umru kun ga rayuwa la shakka za'iru in ma ba ta kai ziyara nan duniya ba za ta kai ziyara lahira ko ba haka ba ne ba ka ce a kai ba za ka kai ziyara ba to za ka kai ziyara inda ba ka son ka kai ta ka gani sai ce ara ina ganin al'irada kau da kai anhu daga manzon Allah dalalan cewa hakan bata ne saboda haka fa badiru ku yi gaggawa ku haɗu da manzon Allah ala ku saurara fan hadu ku zabura ku zabura talqau domin ku haɗu da ridallahi yarda Allah fin nahdi a wannan zaburar taku bi haƙƙikumu ine muku magiya ina haɗa ku da Allah shuddu al'aba'ira ku ɗaura sirriddanku a kan raƙummanku su ne al'aba'iru al'aba'iru su ne al'ibilu waza'anu ku yi tafiya ila safuwatin rahmani zuwa ga zaɓaɓɓen mai rahama shine annabi Muhammad sai ce wa sa'aba kun ga wahala da tsanani to hawinu ku ɗauke ta da sauƙi mana in ma kun ji ba za ku iya ba akwai wahala akwai tsanani to ku kin samu zukatan ku cewa wannan ba komai ba ne abu ne mai sauƙi saboda wa in shi ito in kun ga dama kun yi abin da kuke so taskunu za ku zauna fi jannatin hulli a cikin aljanna ta dawwama ranar gobe kiyama. Hmm? To, ka gani? Sai ce, Doriha Habibin, kun ga kabarin annabi sallallahu Alaihi sallama masoyin Allah, ummu ku nufe shi da ziyara. Hmm? ta'amanu sai ku samu amincewa ga azaba azaba laza ƙunar wutar laza yawman wani yini ko bi ta'azibiha ya qadi wanda ya qadi Allah zai yi hukunci bi ta'azibiha da yin azaba da ita ga duk wani wanda ya kyamaci manzo sallallahu alaihi wasallam to tun kami wannan lokaci ku ku tsaya ku shirya mana ku tsaya ku gyara alaƙa ku da manzon Allah Mm? ku bi sunnarsa ku yi imani da shi ku ƙaunace shi ku girmama shi da kuka yi haka to kamar kun amintar da kanku ne daga ita wannan wuta ɗin ita labaɗin ba za ta kore ku ba amma in kuka yi baran-baran da annabi kuka yi watsi da shiryarsa da hanyarsa kuka kyamace shi to kaga tun nan duniya ma kun azabtar da kanku tunan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi baiti na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته